الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata sha shida ga watan biyar shekara ta 1438 hijiriya wanda shine ya dace da sha uku ga watan biyu shekara ta 2017 miladiya muna darasi na uku a cikin tafsirin suratul hijiri yau da taimakon Allah za mu tashi akan aya ta 23 a cikin wannan sura din tafsirin da muke gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka na Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala da ke sabuwar gandu a birnin Kano, Nigeria. Um, da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala za mu ɗora a kan faɗin Allah maɗaukin sarki wa inna la nahnu nuhi wa numitu wa nahnu alwarithun na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين
Allah madaukakin sarki yake faɗa wa inna la nahnu nuhyi wa numit lallai mu wallahi mu ne muke rayawa kuma mu ne muke kashewa sai Allah wa nahnu alwarithun numitu jami'ul khal jami'ul khalaiq mu muke kashe duk halitta gaba ɗaya in ji Allah fala yabqa hayyun siwana ba wani rayayye da ya isa ya tabbata ko ya saura in ba mu ba in ji Allah wa nahnu alwarisun kuma mu ne masu yin gado abin da ake nufi da alwarisu alwarisu yana daga cikin sifa daga cikin sifofin Allah ana nufin albaqi ba da fana'il khalqi wanda shine zai wanzu ya tabbata bayan halitta ta kare to shi kuma shine zai zamanto ya gaji komai mu raya mu kashe mu gaji in ji Allah tabaraka wa ta'ala abinda ake nufi daga ƙarshe gaba ɗaya inna masirar khalqi ilaihi jami'an tabaraka wa ta'ala makomar halitta duka gaba ɗaya suna ga Allah daman shi ya raya kuma shi ya kashe kowa ma ya tafi ya bar shi wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wa laqad alimna al mustaqdimin minkum wa laqad alimna al mustaakhirin Allah ya ce hakika mun san waɗanda suke magabata a cikin ku mun kuma san waɗanda suke masu jinkiri a cikin ku malamai suka ce mun san wanda suka fara mutuwa a cikinku da ya halitta gaba ɗaya ya ce mun san wanda suka fara mutuwa a cikinku tun da aka yi duniya ake mutuwa ko? ko ba ka bane ba to shikenan waye ya san iya adadin waɗanda suka mutu in ba Allah ba shi kadai tabaraka wa ta'ala shi ne kadai ya san suwaye suka mutu shi ne kuma kadai ya san suwaye za su ƙara mutuwa alimnal mustaqdimi na minkum kuma mun san waɗanda daga baya za su mutu nan gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala kaga wannan wani abu ne da Allah ya shafi Allah shi shi kadai wani dan adam bai isa ba ya ba da labari akan adadin mutanen da suka mutu ko halittar da ta mutu ko kuma ya ce ga wanda za su mutu nan gaba ka iya cewa wa laqad alimna al-mustaqdimin minkum ana nufin cewa Allah yana nufin mu muka san waɗanda muka halitta kuma mu muka san wanda za mu ƙara halitta nan gaba yanzu ba ya yi halitta ba ko to nan gaba kuma zai ƙara halitta ko to shi ya san me zai halitta ya alamu man khalaqa shi ne ya san wato abin da ya halitta kuma ya alamu mallam ya khaluk ya san abin da bai halitta ba kamar yadda imamu ikrima yake faɗa imam mujahid yake cewa ai mun san alƙar wato ƙarni na farko abin da ake nufi da mustaqdimin jama'ar farko da suka rayu sannan mun san na ƙarshe na ƙarshe kuma su ne al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Imam al-Hasan al-Basri yace mun san al-mustaqdimina waɗanda suke gaba gaba a cikin ku wajen yi wa Allah da'a da alheri mun san kuma al-mustaakhirina waɗanda suke masu jinkiri da sakaci wajen bautawa Allah wasu malaman suka ce abinda ake nufi da al-mustaqdimina mun san su waye suke da kokarin zuwa sahun farko a sallah a cikin ku walaqad alimna almustaakhirin kuma mun san su waye masu zama sahun karshe a sallah a cikin ku duk ba kuna fita sallah ba to Allah ya san masu kokarin shiga sahun farko a cikin ku ya kuma san waɗanda suke tsayawa a sahun baya a cikin ku zargi ne ake ga masu zaman sahun baya kullum kai a rayuwarka kullum kai dan buga bodi ne kullum ba ya ba ba yanda za a yi a ganka a sahun gaba in dai ka zo masallaci to kana baya saboda ba za ma ka zo lokacin da ka samu sahun gaba ba wallahi wannan illa ce a gare ka kuma aibu ne a gare ka kuma matsala ce ba karama ba Allah ya kiyaye to aran masimi wa inna rabbaka huwa yahshuruhum إنه حكيم عليم وإن ربك هو يحشرهم lalle ubangijinka shine zai tashe su shine mai alhashiru mai tashin mutane gaba daya innahu hakimun alim kuma lalle Allah tabaraka ta'ala shine wato mai hikima kuma shine wanda yake masani tabaraka ta'ala alimun bi kulli shay ya san komai ba abin da bai sani ba yumitul kulla zai kashe kowa thumma yahshuruhum sannan ya tashi al-kull al-awwalin wal akhirin na farko da na ƙarshe ba wanda zai bari abin da ake rufe da alhashiru shine tada mutane hadisi ya zo daga Jabiru dan Abdullah Allah ya kara masa yadda riwayar Imam al-Hakim a cikin al-Mustadrak manzo Allah yana cewa hadisi sahihi a bisa sharadin Imam Muslim man mata ala shay'in ba'athahu Allahu alai duk wanda ya mutu akan wani abu duk wanda ya mutu akan wani abu to Allah zai tashe shi akan wannan abin da ya mutu duk wanda ya mutu akan wani abu Allah zai tashe shi wanda ya tashi yana wanda ya mutu yana shan giya to in Allah ya sa da Allah sai ya tashi shi yana shan giya wanda ya mutu yana zina insha Allah sai Allah ya tashi shi yana zina wani ya mutu yana zina yana tare da matan banza mutuwar ta zo masa insha Allah iya tare da matan banza mutuwar ta zo masa ta make shi sai raba su aka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani ya hau kan fal waya yana satar waya suka dawo da wutan nefa pau ta shaƙe shi ta murɗe shi ta riƙe shi aka aika wa 'yan nefa su zo su cire shi suka ce a bar shi ya fara ruba tukuna in ya rufe sa zunguro shi da itace ka san wannan abin mai faru wallahi a ranar wata ramadan na farko kwarai da gaske ni wannan na gan shi da ido na wata ranar zan tafiya zan tafi wajen tafsiri ranar ramadan na farko aka cika hanya aka ce ya aka yi wallahi ga wannan bawan allah shi kuma tashi yayi kawai ya je hau kan falwa ya je sata ranar ramadan ɗan farko shi kuma sata ya fara yi ka gadawa ya mutu da azumi a bakinsa yana azumi ba yana aikin alheri kenan ya mutu to amma ya mutu yana sata Allah ka raba mu da tashin hankali shi yasa duk wanda ya saba da aikin alheri ya lazimci yinsa wani yana sallah ya mutu malam wallahi wani yana gama wuridinsa na karatun qur'ani sai ya mutu wani sa ce ai da shi wallahi je da shi muka je karatu wallahi ina zaune wuri guda da shi eh Allah kiyaye mu to sai kuma yanzu zamu shiga bayani akan halittar dan adam yaya Allah ya halicci mutum sannan kuma da aljanu da shedanu ya Allah ya halice su sannan kuma mu shiga magana annabi adam shine farkon halitta gaba ki ko asali yanzu kissa za mu shiga kenan arama mu je ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم الله yake cewa walaqad haqiqa khalaqana al-insana mun halicci mutum anan ana nufin annabi adam kenan an ce da shi insan ne saboda fitowarsa da bayyanansa sannan kuma ido yana ganinsa wasu sun ce an ce da shi insan ne saboda ganisiyan ne saboda ahida ilayhi fanasiya walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma Allah ya masa alkawari ya ce kaza kaza kaza amma ya manta ko kuma ka ce an ce da shi insan ne likasarati nisyanihi shi dan adam yana yawan mantuwa so saboda yawan mantuwansa sai aka ce da shi al-insanu to anan al-insan ana nufin annabi adam dan shine tushen mu ko to mun halicce shi ne asalin dan adam duk duniya duk wani annabi manzo da ka sani yana tushen wannan dattijo ne bawan Allah annabi adam alaihi salatu wassalam to ga yanda aka halicce mu min salsalin daga wani taɓo busasshe taɓon da idan ka ƙwanƙwashe shi zaka ji yana ƙara ƙwanƙwanƙwanƙwan taɓo irin wanda ake yin tukunya da shi shine salsal yani idan na kartahu sami'ta lahu salsala shi yasa aka ce da shi salsal me salsal ƙara me salsal saut to kenan mun halicci dan adam ne min salsalin daga me daga ainihin wato taɓo wanda yake mai ƙara wanda in an buga shi ana jin yana ƙara min hama masnun hama in masnun abinda ake nufi da hama shine wato bakin taɓo taɓon ma ka san kala-kala ne wani zaga yana fari-fari wani ruwan ƙasa wani kuma baki masnun mai canja launi mutaghayyir in ka ga dama ka ce masnun ana nufin mai ɗoyi akwai taɓan da zaka ga yana da danko baƙi ne sannan kuma zaka ji yana ɗoyin taɓo ɗin to irin wannan taɓan da shi ne Allah ya halicci annaba adam alaihi salatu wassalam kenan mun halicci annaba adam daga taɓo mai ƙara idan ya bushe sannan baƙin taɓo kuma mai canje sansani don a nuna maka kai dinnan dan adam kai ba kowa ba ne kai ba kowa ba ne da Allah ya zo halittanka don kada ka yi girman kai girman kai bai kamace ka ba sai aka halice ka da ƙasar da kai kake takawa aka halice ka da ƙasar da idan ta taba maka kaya sai ka je ka wanke aka halicce ka da ƙasar da a ciki kake tofar da miyau ka binne aka halicce ka daga ƙasar da idan ka yi tsuguno ciki kake jefawa aka nuna maka ga asalinka ƙasar da baka santa in zama ma za ka yi baka so sai an maka shimfiɗa idan kwanciya za ka yi baka so asalinka ce amma baka yadda ka kwanta a kanta ba sai ka yi shimfiɗa idan ka yi wanka baka so ta taɓa ka takalminka ma za ka shiga ɗaki sai ka karkaɗe ta daga wannan ƙasar Allah kuma ya ce min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga cikinta muka halice ku kuma cikinta za mu mayar da ku za mu kuma daɗa fito da ku daga cikinta taratan ukura karo na gaba to wannan shine abin da Allah tabaraka ta'ala ya halicci dan adam da shi malamai suka ce lokacin da Allah ya zo halitta annabi adam alaihi salatu wassalam sai ya tattara dukkan launi na ƙasa gaba ɗaya duk ƙasar duniya da ja da baki da fara da wacece duk aka cakuɗe ta wuri guda aka ta kwaikwaye ta shine ta zama wannan taɓa don me saboda an halici annabi adam zuri'arsa za ta yaɗu a bayan ƙasan nan gaba ɗaya duk inda ta je ta ji ya dace mata shi sa in dai mutum ne in dai a bayan ƙasa ka ajiye shi ba inda za ka ajiye shi ba zai iya rayuwa ba saboda ƙasar da aka halicci babansa kakansa annabi adam akwai wannan ƙasar sai ga mutum ɗan najeriya ne ya je nijar ya zauna ya rayu ga mutum ɗan amerika ne an kawo shi kura ya rayu ko ba ka bane ba a ga balaraban saudiya a danna shi kamaru kuma ya je rayu a can ni ma ɗinnan ɗan najeriya aka kai ni saudiya zama zan yi laɓas wannan zaɓo wuri mai ɗan maiko maiko aiko to haka Allah ya ga dama to sai Allah ce wal janna khalaqnahu min qablu sai kuma aljanu aljanu ana nufin aljanna ana nufin shugaban aljanu shine aljanna din ba aljanun kaɗai ba shugaban su uban su na farkon su abdullahi dan abbas ya ce abul jinni ake nufi shine wal janna ana nufin abul jinni baban aljanu kamar yadda annaba adam ba shine baban mutane ba to aljanna shi kuma shine baban aljanu to shine sai Allah ce wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum shi kuma baban aljanu sai da muka fara halittarsa kafin annaba adam in an ce nari samu wato ana nufin daga wuta wacce take da zafi mai iska mai zafi wanda in mutum ya shaƙe ta tana kashe shi shine assamu wuta mai iska mai zafi iskar ta kaɗai ba wai wutar ba tiririn iskar wutar idan mutum ya shaƙa sai ta kashe shi da wannan aka halicci baban aljanu wasu malamai suna ce assamumu kamar yadda ibn kasir ya faɗa a tafsirinsa akwai assamum iskar assamum wacce take da rana akwai alharur ita kuma iskar dare wasu malamai suka ce an halicci baban aljanu dinnan ne da tartsatsin wuta farfatsin wuta wasu suka ce a'a daga wutar rana aka halice shi zafin rana shine annari samum din to anan abin da nake so ku gane waye aljan shine baban aljanu wasu malaman suka ce ana nufin iblis ne kenan sun bambanta akwai baban aljanu akwai kuma iblis iblis shi ma an halicce shi ne kafin annabi adam in mun tafi akan baban aljanun ne aljani dai da ka sani to shi ma dai an halice shi ne kafin annabi adam to me bambanci da aljan aljanna da kuma iblis aljanna baban aljanu iblis kuma baban shaidanu shaidan din sifa ne ana iya samunsa a cikin mutane ana iya samunsa a cikin aljanu ma a cikin aljanna akwai musulmi akwai kafirai suna rayuwa suna mutuwa su aljanu amma duk inda ka ji shaidan to ba musulmi a cikin shaidan kuna gane bambancin a cikin aljanu akwai musulmi akwai kafirai suna rayuwa suna mutuwa amma in an ce maka shaidan wanda mai gidansu babansu shine iblis to dukkansu arna ne gaba daya ba musulmi a ciki to su kuma ba sa mutuwa sai ubansu ya mutu sai iblis din na ya mutu duk wanda yake layin iblis in dai iblis ne shi shaidan ba faɗai ba ne ba akwai mai gidansu babban wanda ya buga da annabi adam za mu zo mu karanta kisa yanzu to shi yana da 'ya'ya da zuri'arsa to malamai suka faɗa kamar da imam bagawi ya kawo cikin tafsirinsa da shi da zuri'an sannan su zuri'atarsa ba sa mutuwa sai in uban ya mutu saboda ai aiki suke a duniya na iblisanci da halakar da mutane amma aljanu fa aljanu suna dadewa suna rayuwa suna mutuwa amma suna dadewa aljani yakan yi shekara 800 shekara 1000 ma sun fi dan adam nisan kwana da dadewa malamai suka ce aljanun nan ana musu haihuwa suna cin abinci suna sha kamar yadda dan adam yake yake in Allah ya sa da in ban manta ba insha Allah a tuna mu ya kamata mu dan karanta wani abu akwai rubuce-rubuce masu kyau da ibnu taymiya yayi Allah masa rahama akan duniyar aljanu an gane mu karanta wani abu akan suwaye aljanu rayuwar aljanu sifofinsu da inda suke da ɗabi'unsu da wayawa da sauransu insha Allah wata ran kuma sai mu karanta na mala'iku alamul mala'ika su kuma duniyar mala'iku su kuma da me aka yi su su kuma ya suke insha Allah wata ran zamu dan ari lokacin tafsirin sai mu sai mu yi abin dan zai taimaka mana a duk karatukan mu in an baci aljani ka tuno in an baci mala'ika ka tuno an baci shedan ka tuno abin bashi inda rai da lafiya in an tuna mun zan yi in kuma ba tuna mun ba in Allah tuno da ni shikenan sai ne to amma malamai suka ce daga cikin aljanu akwai wanda ke kamar iska yake in na ce iska ka san bahaushe yana cewa aljani sai ce iska ko amma normal iska in mun ce iska me zan ce ne iska mai tashi ko to akwai aljanu da Allah ya halice su kamar iska haka ba sa ci ba sa sha haka malamai suka ce la yakuluna wala yashrabuna sannan irin wannan nau'i na aljanu wala yatawaladuna ba sa hayayyafa su kuma to shi yasa nace akwai bukatar mu san duniyar aljanun ya suke ko muna rayuwa ne da su kullum muna cakuda da su kuma yanda aka turo wa aka turo manzon Allah gare mu su ma kuma an turo musu tunda ya ji ya musu wa'azi sallallahu alaihi wa sallam min nari samum malamai suka ce kamar da abu salih ya ce annaru samum wace irin wuta ce naru samum ita ce wutar da duk wutar da ba ta da hayaki to ita ce na rusamo barin tambaye ku da wuta mai hayaki da mara hayaki wacce ta fi zafi to mara hayaki to shine iya bayanin samo da irin wannan aka halicci shaidan ko abul jinni to da ita ne ake samun tsawa a sawa'iqa da Allah yake bayanin tsawa dinnan idan an yi tsawa ba ta haduwa da wuta ta tare da riba ta kona abu to daga wannan assamum din ne naru samum idan Allah tabaraka ta'ala ya zartar da wani abu ya yi umarni wani lokacin akan saki wannan wutar ta fito ta tarbatsi ta kona abin da za ta kona to wai ita wannan naru samum daga ina take shine malamai suka ce asalin tushen nari samum daga jahannama ne ai na lillahi wa inna ilaihi wani kamfato ne na jahannama akwai maganganu da suka zo abdullahi na abbas ke cewa shi iblis din nan da yana cikin mala'iku ne cikin wata halitta da ake ce da su aljinnu su wannan aljinnu ka ji fa iblis din yana cikin mala'iku amma yana bangaren halittar da ake ce da su aljinnu su aljanu kenan suna tare ne wanda asalin halittarsu aljinnu din kuma daga wannan naru samun din to akwai kaulin da kuma qur'ani ya ce an halicce su min marijin min nar to anan na so ku gane dangin halittar aljan da iblis duk daga wuta ne aka halicce su aljani shi yasa za ga galiban wasu ba su da tausayi a cikinsu aljan iblis layin wuta ne mala'ika kuma da haske aka halice shi su mala'iku kuma min nur kasan akwai wuta mai ƙonawa akwai kuma haske to da Allah ya zo halittar mala'iku sai halice su da haske Allah mai izza Allah mai ɗaukaka ya halici abu da haske to da shi iblis da annabi adam tare suke a gidan aljanna da mala'iku ma duk a gidan aljanna da Allah yi su sai zuba su aljannarsa to sai Allah madaukin sarki da ibtila'i da jarrabawa sai ya gaya babanmu annabi adam ga matarka hawa'u na halitta maka daga haƙarƙarinka da ya zo zai halicci hawa'u sai halicci bayan ya halicci adam daga wannan min salsalin min hama'in masnun sai ya karfaci wani abu a jikin haƙarƙarinsa ya halitta masa matarsa hawa'u don a nuna maka alaƙar namiji da mace suna haɗe ne miji da mata shi sa sai kaga kana son matarka tana son ka kuna tare kullum shekarar ku talatin amma kuna manne kullum kuna son juna saboda baka da mata duk yadda aka ka san gaurayen nan da tuzuran nan akwai ƙarin bayani an yi bayanin ne abin ya ɗauki hankalinsa kuma ya tuno yanzu zai koma gida ba kowa yanzu a rama yana koma za a tare shi da shayin salafiyayye ana cewa sannu da yau kayi kira'a da yawa kai ku sai dai ka je ka ci karo da awakin gidanku kai Allah rama mu da zama rashin aure kai ai wanda duk bai da aure ai an gama da shi a duniya wallahi wallahi akar maka na maganar gaskiya zan gaya maka ba wasa ba ka san ba zan maka wasa a nan ba wallahi wallahi duk wanda ya kuskura ya bari ya mutu bai ya aure ba to Allah zai rufa asiri kawai da ai wani sha'ani sai ka aure ai musamman ka ci sa eh Allah ba mu dacewa to yace da yace da annabi Adam yace ga wata bishiya anan a gidan aljanna kakka taba ta da kai da matarka to shi asalin iblis dinnan da ake faɗa dama shi baya son annabi Adam ba sa shiri saboda za mu zo mu karanta mai dalili nan gaba kaɗan insha Allah saboda yanayin halittar da Allah ya musu daban ne shi annabi adam sai aka halice shi da tabo shi kuma shaidan iblis aka halice shi da me da wuta so in kun lura hanyar ba ɗaya ba ne haka ne? da Allah ya zo kuma a ka'ida irin tasa sai ya fara halittar shi iblis kafin ya halicci adam a gaban iblis ko a gaban shaidan aka halici annabi adam to Allah mai yin abin da ya ga dama shi iblis yana ji a ransa cewa ai an halice shi da babban abin da ya fi karfin kowa shine wuta ai wuta tana cinye komai so da aka halici annabi adam da yumbu da tabo wannan yana nuna annabi adam bai kai shi ba kenan shi a tunanin shaidan so kuma gashi a gabansa aka halice shi kamar yanzu kai ne kace yaron da a gaban mu ya tashi wannan a gaban mu nan yana ya abin nan kaza irin wannan to karatun shaidan ne sai Allah ya ce da shi kai adamu ga halittanka ga layinka da dan adam mutum da zai zo a nan duniya kai ne babansa kai ne asali tushe ga ta na na wa'u za ku yi alaka ta auratayya za ku yi ta hayayyafa to da ku ne za a samu zuri'a a duniya gaba daya su ne zan jarrabe su a cikinsu a samu yan wuta a samu yan aljanna shine a hadisin imam bukhari manzo Allah sallallahu da ya hau ya yi isra'i da mi'raji yana zuwa sama ta farko wannan sama ana budewa sai tarar da annabi adam annabi adam ya ganshi sai ya ce wa mala'ika jibril ya ce waye wannan sai jibril ya ce da shi ai babanka ne adam sai jibril sai ce da manzo Allah ce izhab fa sallim alaihi ka je kai mai sallama manzo Allah ya taka ya je same shi ya ce mai assalamu alaikum ya mai sallama annabi adam ya ce da shi wa alaikum assalam ya ce da shi ni'ma wa marhab bil ibn salih wa nabi salih shi sanar da zuwa marhaba da salihi annabi adam ya ce wa manzon Allah ɗana ya ce ɗana salihi annabi salihi sanda zuwa bayan ya gama yi masa sallama sai manzon Allah sai ya ga tarin wasu abubuwa bakake a gefensa anan kamar ka ce wasu mutane alamar kamar mutane a damansa da hagun ɗinsa yana zaune a tsakiyarsu shi annabi adam idan ya juya ya kalli dama sai ta dariya yana murmushi idan ya juya kuma ya kalli hagun sai ya fashe da kuka shi annabi adam za su haura su tafi sama ta biyu sai manzo Allah ya ce a me ya faru menene waɗancan abubuwan da suke gefen annabi adam a daman shi menene wannan na hagunsa sannan kuma me yasa in ya kalli dama sai ta dariya in ya kalli hagun kuma sai ta kuka sai mala'ika jibril ya ce da shi wannan shine annabi adam wanda ka gani a damansa duk mutane ne halittu ne na duniya gaba daya wanda Allah ya rubuta su yan aljanna ne to a cikin zuri'arsa halittas a wannan ƴaƴansa da jikokinsa to shine idan ya kalle su ya gansu ya farin ciki baya iya mallakar kansa sai yayi dariya yayi murmushi sai kaga farin cikin ya bayyana a gare shi yace waɗancan kuma na bangaren hagu su ma duk ƴaƴansa ne zuri'arsa ce amma wanda Allah ya rubuta yan wuta ne wanda suka fanɗare ba su ba Allah ba waɗannan Allah ya nuna masa su waɗannan duk cikin jama'ar ka ne kuma duk yan wuta ne to shine in ya gansu ya fashe da kuka wannan abin da shi annabi ya ci karo a tafiyarsa Isra'ila mai raji a sama ta farko ci gaba da tafiya aka ta nuna masa sauran annabawa to ba wannan kisan muke so za mu kawo ba ina so ku gane tushen shi asalin annabi adam ga shi yadda yake aljanna to wannan shedan din da ake ta tsoratar da mu inna shaytana lakum aduwwan fattakhiduhu aduwa da Allah ya ce shedan fa makiyin ku ne ku rike shi matsayin maki to shine annabi Allah tabaraka ta'ala ya fara yin jarrabawa a gidan aljanna ya ce ya adam ga wata bishiya nan a cikin aljanna wala taqrabu hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin kar ku yadda ku kusanci ta karaba wani alifu tasniya din da adam da hawa'u ne kar ku yadda ku kusanci wannan bishiya din sai ku zamanto cikin azzalumai kamar yaya na hana ku ban yadda ba bishiya ce a gidan aljanna ka a taba ta kar a ci ganyenta kar a ci 'ya'yanta shikenan kai iblis sai ka zo saboda ya riga annabi adam zuwa duniya sai ce ka san me yasa ubangijinka ya hana ka karkaci wannan bishiyar da kai da mataka sai shi Allah baya so ku zamanto mala'iku ne manya-manya masu mulki kuma baya so ku dawwama a wannan gidan kaga yanzu daɗin nan da kake ji in baka ci wannan bishiyar ba wallahi sai ya fidda kai wata ran ya ce ya adam in sanar da kai da kai da matarka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla bishiyar da idan ka ɗanɗana ta ka ci ganyenta ka ci itacenta a nan khuld za ka dawwama har abada ba za ka fita ba wa mulkin la yabla Allah zai baka mulkin da baya tsufa har abada kai mai mulki ne da sarauta annabi adam ya ce yana so ya manta da abin da Allah ya gaya masa din shine wal qad ahidna ila adama fa nasiya min qabl kai fa nasiya wa lam najid lahu asma Allah ya ce fadallahu ma bi gurur shedan ya ruda annabi Adam da nana Hawwa yace ku ku ci ku ci ku ci ku taba suka je suka kama bishiya suka balla suka ci فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يكسفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نعم وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى يا آدم ban hana ku ba da kai da matarka akan wannan bishiya kada ku tabata kada ku ci wannan bishiya ban hana ku ba kuma ban gaya muku cewa shaidan makiyi ne gare kuma bayyanin kiyayya ba da kai fa ake malam kai Allah bai gaya ma shaidan makiyinka ba ne ka manta Allah ka faɗa amma shaidan da ƙarfinsa da shaidancinsa wallahi sai da ya rudi annabi adam ya je taɓa bishiyar nan malam yana taɓa bishiyar nan suturar da take jikinsa gaba ɗaya sai ta zube da shi da matarsa suka zama tsirara daga nan ne mutane suke cewa duk wanda malamai suke cewa duk wanda yake saba Allah yana yawo ne tsirara ko da ko akwai riga hamsin a jikinsa ko da ko yana da katon rawani a kansa ko da yana da babban takalmi da wando mai kauri a jikinsa ko ya yi zanzaro inda yana saban Allah tsirara yake yawo suka kama bishiyar sai suka nemi ganye a gidan aljanna suna balla suna rufe al'aurarsu duraici ya bayyana to daga nan shine Allah ya ce to ku gangaro ku fita ma daga gidan aljannan gaba daya ku ne ta babu wala ku ta ku gyara shi ba Allah ya ce ku fita ku sauka da kai da shaidan dan duk ku fita ku je ku ta gaba da junan ku ba'dukum li ba'din adu shikenan suka tafi to wannan layi ɗaya kenan na kisan na kawo muku ga layi na biyu ɗin yanzu anan ina so ku fahimce ni an yi mana bayanin ga abin da aka halicci annabi adam ko ai annabin da aka halicci annabi adam da abin da aka halicci shedan ko to ga Allah zai ba da umarni ga kuma abin da za mu ji shedan zai ci
وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنود فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا مع الساجدين وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا كتنا يا كي محمد صلى الله عليه وسلم yayin da ubangijinka ya ce wa mala'iku ni na yi nufin zan halicci wani mutum kalmar inni khaliqun basharan tana nufin inni sa'akhluqu basharan zan halicci mutum shine bashar min salsalin min hama'in masnun wanda yake da taɓo ne yumɓu wanda yake ana kada shi yana ƙara sannan kuma mai canjajjen launi fa'iza sauwaituhu idan na daidaita halittarsa na kammala halittarsa wa nafaktu fihi min ruhi kuma na busa masa rai daga gare ni Allah ya ce ruhi ne ta yadda ya danganta ya girmama ran ya ce daga gare shi tashrifan faƙa'u lahu sajidin to ku faɗi ku je ku yi masa sujada ku mala'iku sujudu tahiyya la sujudu ibada gaisuwa sujada ta gaisuwa ba sujada ta ibada ba fasajada al-mala'ikatu kulluhum ajma'un sai gashi mala'iku sun yi sujadan nan dukansu gabaki ɗaya waɗanda aka umarce su da su yi sujadan nan duk a jima'una duk sun yi sujada ka duba wani abu Allah ya ce kulluhum kaga ya isa ba da ya ce duka sai ce a jima'una yadda da karfafawa ai hasad al-maqsudu bi qawlihi al-mala'ikatu ma da ya ce fasajad al-mala'ikatu ai ya isa mala'iku sun yi sujada amma sai ce kulluhum sannan kuma ya daɗa cewa a jima'un duk suka yi sujada ga baki ɗaya طيب إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين كوي سي سي سي إبليس shi sai ya ya zamanto tare da wanda suke yin sujjadar ina so mu lura da wani abu guda nan Allah ya ce wa mala'iku ni na shirya zan yi halitta ko sannan ya ba su umarni sai suka yi sujjadar gabaki daya sai iblis ya yi to a nan gurin shin iblis yana cikin wanda aka ce sai sujadar tambaya nake ya ciki ko ba ciki to kenan mala'ika ne shi ma ha iblis mala'ika ne kenan ha to ai cewa ai wazika da rabbuka lil mala'ikati ya ce wa mala'iku shi mala'iku ya gaya su yi sujada kenan lalle iblis yana cikin mala'iku kenan to wannan kauli ne daga cikin maganganun malamai wasu suka ce a ai wannan yana nuna iblis nan yana cikin me iya cikin mala'iku dan me yasa baya cikin mala'iku Allah tabaraka ta'ala zai ce fasajadul mala'ikatu kulluhum ajma'una illa iblis to wannan wani ne istisna'i ne istisna'i ne muttasili ko munqati wannan kauli wasu suka ce a baya ciki dan ko ai Allah ya ce mala'iku dai kam sun yi sujada kenan iblis ne bai yi sujada ba wannan ba shi zamu tattauna ba zamu zo wata gaba wata ran zamu magana shin iblis na taba yi in ban manta ba kaman a baya mun taba yi cewa iblis a cikin mala'iku yake ko ba cikin mala'iku ba da sauransu akwai waɗanda suka ce ba cikin mala'iku suke yake ba dan Allah ya ce kana min aljinni fa fasaka an amri rabbih yana cikin aljanu ma'ana yana cikin layin aljanu ya kauce wa umarnin ubangijinsa tabaraka wa ta'ala to a nan gurin Allah ya ce su yi sujada su dai mala'iku sun yi sai shaidan ya ƙi to kafin nan a cikin suratul baqara Allah ya ba mu labari cewa lokacin da Allah ya gaya wa mala'iku cewa zai halicci annabi adam babanmu sai suka ce yanzu ya ubangiji za ka zo ka halicci wata halitta wacce za ta zo ta yi barna a bayan ƙasa zubar da jini ta yi barna alhalin mu mala'iku muna maka bauta muna tsarkake ka muna maka ibada muna tasbihi da gode maka Allah ya ce to ni fa na san abin da baku sani ba wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun yace ni na san abin da baku sani ba kamar a lokacin mala'iku sun ji zafi me yasa Allah zai halicci wata halitta ba su ba ka gane kenan wannan aya tana nuna sai da aka fara halittar mala'iku kafin a halicci dan adam to kuma Allah ya taɓa yin wata halitta ta yi barna ya halakar da ita sai suke gani yanzu da aka zo aka yi halittar dan adam shi ma zai zo ya yi barna ne kawai ya zubar da jini ya tafi kuma gashi abinda mala'ikun suka mana shaidan muna yi muna zubar da jinin ba Allah sai ce a'a na na san abin da baku sani ba bai face bara mu zubar da jini ba yace amma na san abin da baku sani ba da Allah ya halicci annabi Adam sai fifita shi akan dukkan halittun gabaki ɗaya da aljan din da shedan din da mala'ikun gaba ɗaya yasa shine babba wala qad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila sai ce wa allama adam al-asma'a kullaha summa aradahum ala al-mala'ikati wani mala'ika waɗannan mala'iku din da suka ce dan me yasa da ahli shi annabi adam fa qala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim sai ya ce zo adamu qala ya adamu anbi'uhum bi asma'ihim gaya musu sunan waɗannan abubuwan gaba da sunan komai na duniya gaya musu falamma anba'ahum bi asma'ihim قال ألم أقول لكم إني أعلم ما لا تعلمون ها إن إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما لا تعلمون كو وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ba na gaya muku ba ni na san gaibin sammai da kasai kuma na san abin da kuke boya da abin da kuke bayyana kuma ni na san abin da kuke sani ba daga nan su mala'iku suka sallama tunda ya fi su ilimi sai ce to kuje ku yi mai sujada wace irin sujada sujada ta gaisuwa ba sujada ta ibada ba dan ba wanda ake wa sujadar ibada in ba Allah ba to abinda ake nufi da sujada sun kuyawa sun kuyawa rusunawa kuje ku rusuna masa tunda ya fi ku ilimi daga nan ne malamai suka ce dan adam ya fi mala'ika a wajen Allah ma matsayi da daraja in ya bi Allah rusunawa amma sujjada ta ibada Allah kada yake yi wa to daga nan ne malamai suka cewa bai halatta ba wani mutum a nan duniya dan zaka gaishe sai ka sunkuya masa ba yi wata da yamma haram kwarai da gaske ga san haka ake za a gaida mutane sai an sunkuya haka al'adar mu mun al'adar mu ta sha wato mun shanye wannan a cikin al'ada mun abu ma ya zama kawai ruwan ruwan dare ya zama mana jiki duk wani wanda yake gaba da kayan za gaishe sai ka sunkuya wani ma sai ya durkusa ƙasa akwai ma wasu ma kwanciya ma suke a ƙasa wani ma dan saboda basaraki ne yana sarauta yana zaune da tsumma a kansa da waye-waye ya zauna ana masa sujada yana gani wallahi wallahi ina gaya maka wallahi ranka ya daɗe wallahi ranka da yara ja zamani Allah ya kara maka lafiya wallahi idan ka bari suna maka sujada wallahi sai Allah ya tambaye ka kuma sai ka yi bayani a gaban ubangiji kada wani basara ke yadda wallahi wani yana mai sujada duk sarauta ku je ku yi sarauta Allah ƙara girma da matsayi su ce maka zaki su ce maka giwa su ce maka kura mai handama su ce duk abin da za su gaya maka su gaya ma in sun ga dama su ce maka tsuntsu wani lokaci su ce gafiya sarkin jido ba abin da ba sa faɗa duk abin da aka gaya muku wai girma ne kuna ji Allah ya ƙara girma ya ƙara matsayi amma kada ku yadda ku bari ana muku sujada ba daidai ba ne kuma wannan ita ce ƙaunar wallahi wallahi duk wani malamin da ya bar basaraki ana mai sujada bai gaya mai gaskiya ba ya cuce shi kuma idan kai basaraki Allah ƙara maka girma da daraja ka ji zafin malamin da yake gaya ma gaskiya dan ya ce a daina maka sujjada ka ji haushinsa to wallahi ka cuci kanka kuma ka yaudari kanka ranka ya daɗe Allah ƙara da fasajada almala'ikatu kulluhum ajma'un illa iblisa sai shedan iblis aba an ya kuna ma'as sajidin wani abu sai ƙur'ani ya ce sai ya ƙi ya zama cikin masu sujadar to me Allah ya ce da shi قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين sai Allah ya ce wa Iblis kai ya Iblis me ya hana ka ka kasance tare da masu sujjada da na ce a yi wa Adamu sujjada malam ku duba yadda Allah yake wa annabi yaki annabi Adam yake masa yaki ya tabbatar da matsayinsa kuma ina so ku gane farkon gaba da kiyayya a tsakanin ɗan adam da shaidan tun fil azalci tun daga babanmu ne bai kyale mu ba bai kyale shi ba to mu yanzu sai ya kyale mu sai shaidan ya barka yana nan yana biye da mu da shi da almajiransa me ya faru malam قال لم أقل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون أنت تقول كيف wallahi malamai sai ce ubangiji lam akun li asjuda ni fa bazan yi sujada li basharin ga wani dan adam mutum khalaqtahu wanda ka halice shi min salsalin min hama'in masnun wanda ka halice shi da wani yumbu da tabo mai doyi bazan yi sujada gare shi ba a wata ayar ce qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin yace ya Allah ai ni na fi shi alheri ni na fi shi matsayi ni da ka halice ni daga wuta kuma shi ka halice shi daga yumbu da tabo wuta ku ai ta ci tabo yace ba zai yi ba a wata ayar fa cewa iblis yayi wa Allah har aitaka hadal ladhi karramta alayya kaga wannan mutumin da ka fifita shi a kaina la in akhartani ila yawmil qiyamati la ahtani kanna dhurriyatahu illa qalila yace in ka banni ne nisan kwana har zuwa tashin kiyama ni ko sai na halakar da zuri'arsa gaba daya sai dai kadan daga cikin su shine can Allah yace inna ibadi laysa laka alaihim sultanu illa man ittaba'aka min al-ghawina akwai bayina kam a cikin su cikin 'ya'yan annabi adam da jikokinsa wanda ba ka da ƙarfi a kansu sai dai halakakku wanda za su bi ka haka fa ya gaya wa Allah wannan wanda ka fifita shi a kaina din in ka banni ni ko in dai ka banni sai na bi alkawari ne tunda aka yi min haka ni ko sai na yi ta halakar da abin nan sun mala'ati annahum min baini aidihim wa wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktharahum shakirin yace wallahi ya ubangiji sai na zo sai na zo musu ta gaba in suka kauce in zo ta bayan su in suka kauce in zo ta hagun su in suka kauce in zo ta daman su in zo ta hagun din su wala tajidu aktharahum shakirin kuma sai na maida da yawa daga cikin su zaka tarar da su ba sa gode maka me yace akram kallah قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم نعم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين نعم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم masu tsoron Allah fa إن المتقين في جنات وعيون نعم ادخلوها بسلام آمنين نعم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين نعم لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم نعم وأن عذابي هو العذاب الأليم نعم ونبئهم عن ضيف إبراهيم to ya ishe ka haka barakallahu wa bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jadduku anan ya kamata mu dakata saboda kurewar lokaci insha Allah wani sati in mun zo sai mu shiga kissar lami lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh